نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب نقض الضفائر babin da ya zo na kwance kiso in za a yi wankan janaba ko haila ko nifasi mai ke hukunci قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الخيري قال حدثنا أبو العباس الأسم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أيينة عن أيوب بن موسى عن أيوب ابن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت an karbo daga dahir daga ummu salama matarwa sallallahu alaihi wasallam ita ta ce sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fakultu na tambayi manzon Allah sai na ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si ya manzon Allah ni mace ce da nake daure a kison kaina afa an kubuhu li ghusl janaba in zai wankan jaraba sai na kwance kisan faƙala la sai manzo Allah ce a'a inna ma yakfiki an tahsina alaihi thalatha hasayatin min ma'in ayya ishe ki ɗebi ruwa ciki kwarara so uku thumma tufidina alayki alma'a sa'annan ki zuba ruwa jikinki wa tathurina kin gama wanka kenan ki tsarki kenan aw qala fa idza anti qad taharti to a wannan sai aka ce ba shi ta kunce kisan ba to wani kiso aka ce ko to wani irin kiso kisan eh kisa gashi da gashi mana a kisa gashin kai ba ba igiya aka sa ba ba roba aka sa ba eh to in za a cuccuda a buga ruwa ya shiga ko ina ba sai an kwance ba ko wannan hadisi abin da ke nuna kenan ko hadha hadithun sahihun akhrajahu muslimun عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة وعبد الله بن رافع هو مولى أم سلمة يكنى أبا رافع tare da la'akari da irin gashinsu fa gashinsu daban da gashin bakakin mutane daban ba haka bane ba ba kowane hukunci za a dauka ba kowane hukunci zai yi musu daidai kuma ya yi maka daidai ba ko ya yi miki daidai ba ko قال الإمام العمل على هذا عند عامة أهل العلم yace malamai mafiya malamai da yawa cikin malaman masu ilimi sun ce anna naqd dhafa'ir la yajibu fil ghusl idza kana yatakhallalu hal ma kwance kisu ba wajibi bane in za a yi wankan jaraba in ya zama da sharati qaid idza kana yatakhallalu hal ma'u haza qaidun muhimmin shardun in ya zama na ruwa na shiga ko ina shardin kenan ko to in ruwa kuma ba zai shiga ba fa sai an kwanci wa in kana shaddu qawiyan bi haythu la yatakhallaluhu al-ma'u fayajibu an-naqd sai an gama da wannan ko limaru ya abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam qala تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة ko da yake wannan hadisin da'ifi ne wa huwa gharib al-isnadi wa dhahaba ibrahim an-nakhai ila anna naqd adh-dhafa'ir wajibun bi kulli hali yace kowane hali a kowane hali ma wajibi ne sai an kwance gashi amma ibrahim an-nakhai bai mazhabin shi kenan ko babu me yace ghusl al-haid aw ghusl al-haid limadha قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن منصور عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة قالت بالسند المتصل إلى عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض جاءت امرأة وتماتا تازو وجن الله صلى الله عليه وسلم tana tambayan shi dangane da wankan haila faƙala sai manzo Allah ce khuzi firsatan min miskin fatatahari biha ki dauki ki dauki auduga ko tsumma ko auduga ki sa a turare a ciki fatatahari biha ki tsarki da da auduga faqala kaifa atataharu biha ya ya zan yi tsarki da auduga ko ko da turare qala tatahari biha ita ki tsarki da shi da ita قالت كيف أتطهر بها بنا بتسين ذات بكير فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله كلمة يقال عند العجب عند عند التعجب عند العجب عند تعظيم الشيء سبحان الله واستتر بثوبه تطهري بها شيء رفي تفضل كي صركي ديتا fajtazabtuha nana aisha sai ta ce sai na kama ta na jawo ta wa araftu allazi arada na san abin da manzo Allah ke nufi fa qultu laha sai na ce mata tatabbai biha asarar dam birnin ce ake ya zaki mana kauyace ai ba wanka aka ce ki dauki turare ki bibbi inda hailan jinin ya tattaba ki saboda karnin saboda karnin jinin sa'annan sai ki wanka to an fada mata su uku ba ta taba sanin wa me ya laifinta ba ta taba sanin haka ba ba ta taba jin haka ba kuma a ce a dauki auduga da turare a yi wanka ya zai kenan to shine na Aisha ta jawo ta ta ce abinda ake nufi ki dauki tsumma ko kuwa auduga ke sun ki tsoma a cikin turare ko ki samu abu mai kai yanzu ta ce sai ki yi feshi inda jinin hailan ya tattaba saboda dauke karni ki je ki yi wankan ya'ani alfarja هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يحيى وأخرجه مسلم عن أمر الناقد كلاهما عن سفيان ابن عيينة والفرصة القطعة من الصوف أو القطن أو غيره أخذت من فرست الشيء أي قطعته فرست الشيء أي نا ينكش نا ينكش ويقال للحديد التي تقدأ به الفضة مفراد ومعناه فرصة هي مطيبة بمسك أو دقا دا أكا سا مش مسك كي تتبع وجن كي شافا وجن شكينا ويروى خذي فرصة ممسكة كي دوكي ثم كوس أو دقا ودا أكا سا مسك يعني تأخذ قطعة من قتل أو صوف مطيبة بمسك فتتبع بها أثر الدم لقطع رائحة الأذى فإن لم تجد مسكا فطيبا آخر ما يكسى مسكي بدد ترارين ليك صحيح في صحيح وقال القتيبي ممسكة أي محتملة يقول تحملينها معك تعالجين بها قبلك ki dauki abu da duk sa'an da haka bukata haka ya tsaye shi kina gama hailan ki ki dauki turare ki fifisa a wajen yiwon kashi kenan kuma ya gama kenan تقول العرب مسكت كذا بمعنى أمسكت وتمسكت وأنكر أن يكون المراد منه آه المسك لأنهم لم يكونوا أهل وسع يجدون المسك فعلى هذا المعنى قالوا تكون الرواية فرصة من مسك بفتح الميم أي من جلد عليه صوف مسك فاتا كيرا shi yana cewa to aka ce min masaka ai da lokacin ba kowa ke da kudin da za ta sai miski ba to ya za a yi kenan aka ce da abin da ake nufi ta dabi abu mai kanshi lokacin ta fesa a wajen ba lallai sai shi miski ba duk abu mai kanshi turare mai kanshi za a fesa tsafta kenan daga addinin musulunci قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سلام ابن سليم سلام أو سلام سلام السلام ابن سويد ابن سليم عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أسماء تاشد وجه من الله ستتشي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل إهدانا إذا تطهرت عن المهيد in ɗayan mu ta yi tsarki daga hailaya za ta yi wanka kala ta akudu sidraha wa ma'aha fata wadda'u wa tagsilu ra'asaha sai ta ɗabi ruwa ta je ta yi alwala sai ta wanke kanta wa tagsilu ra'asaha wa tadlukuhu hatta ya buluga ma'u usula sha'riha ta ciccuda har sai ruwa ya kai kan fatan kanta ثم تفيض على جسدها سأنن تزب روا أجكنت ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها سأنن تتوك في شدة الأريت في فيصة قالت يا رسول الله كيف تطهر بها يا رسول الله إذا تيسر كده تراريكما فقالت عائشة فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم shi na san abinda manzon Allah ke boye yake miki kinaya din baya so ya fito baya so ya faɗa qalat fa qultu laha tatabbi athar ad-dam shi nace mata ki bibbi inda duk jini ya taba din ki dan dindiga turare ko ki shafa turare shikenan eh ghusl al-hayd wankan janaba eh wankan haila ghusl al-hayd wanki wurin eh ai yayi wankan gaga ya bayyana yadda ake wankan eh shi kenan tayyib babu ghusulin rajuli ma'al mar'a babin da yazo na bayanin mutum zai wanka tare da matarsa ya halatta ya halatta قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي القاضي قال أخبرنا أبو طاهر الزي الزيادي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذ عن عائشة قالت عن كربون أنا عائشة الله كرمت داتتي كنت ناكسنتي نيكينا الكناية ترجع إليها أغتسل ناكسنتي إنا وانكا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ضمير الفصل هكذا يكون تكون العربية اسكن أنت وزوجك الجنة أليس كذلك أنا ضمير الفصل كده كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه ni mun ina wanka tare da manzon Allah a cikin mazubi daya tsakani ina gefe yana gefe ruwan na tsakaninmu fayubadiruni fa'aqulu da'ali da'ali sai ya riga ne yana ɗeba sai ce a bar min a bar ɗebe ba bar ne qalat wa huma junubani wai kai na na Aisha daraja هذا حديث متفق على صحته تو هذا حديث متفق على صحته kaga an kulle kofofin duka ke ga shi dai daga nana aisha ne kuma ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin muttafaqun ala sihhati rawahu bukhari wa muslim ba yadda za ka yi wannan magana ta gama an gama da ita kenan an wuce nan to sai ka zo in kana so ka rusa magana sai ka fara buhari da muslim masu waye me hadisin da ke su suwa ne ne ma tukunna kaza ka to kaga ka bata mas'alan kenan daga nan kuma sai ka daga ya shi kaza kaza kaza to kana rusawa kana hakka je kana ka rusa addinin kuma manufar kenan هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وأخرجاه من أوجه عن عائشة ومعاذته هي معاذة الأدوية الزاهدة من قدن دنيا قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة بالسند المتصل إلى عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ومن قده يقال له الفرق الفرق من سائي من سائي أكو كينا من مدي قوم شابي كينا هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة عن سفيان عن الزهري قال سفيان والفرق ثلاثة أسوع فيكون اثني عشر مدا ووزنه ستة عشر رطلا والفرق مفتوحة الراء أنجكم sai a ɗebo ruwan a saka tsakani suna wanka mace da mijinta suna wanka wannan ya sa hannu ya ɗeba wannan ya sa hannu ya ɗeba wane ne wace ce darajarta ta kai ta tsaya wannan matsayi tare da manzon Allah a duniya kaka baki daya sai matarsa sai matarsa matar mutum ita yar mutum tana da daraja na ubanta shi ma yana son tana da daraja amma sirrin mutum kuma matarsa ba haka bane ba sirrinsa da mutuncinsa da komai yana hannun matarsa ba haka bane ba saboda matarsa ta isa ta gasiraicin shi banda matarsa kuma ba wanda ya isa duk wanda ya isa ya gasiraicin ka ya kai kololuwa a cikin daraja a wajenka in ba tilas ba ne an fahimta babul wudu'i bi fadlil ghairi babin da ya zo na yin alwala da ragowar ruwan da wani ya yi alwala ko wanka ko alwala za a iya ɗauka wannan ruwan a yi alwala ko ba za a iya ba za a ji ko? ƙala ahbarana abul hassan ashirazi ƙala ahbarana zahir bin ahmad ƙala ahbarana abu ishaq al-hashimi ƙala ahbarana abu mus'abin an malikin an ishaq bin abdullahi bin abi talha an anas bin malikin annahu ƙala an karbo daga anas dan malik shi ya ce ra'aitu na gani sahabi ne in bai gani ba ba zai karya ba isa anas matsalarsa an gama da ita sahabi ne mai daraja wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتناغ منزون الله صلى الله عليه وسلم وحالت صلاة العصر لوكة صلى العصر يا كي فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا mutane suka nemi falta masar nas alwadu'a alwadu'a bi fatil wawi ma yutawadda'u bihi alwudu'u bi dhammi amaliyat alwudu falam yajidu ba samu ruwan wan alwala ba fa uti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wudu'in fi ina'in sai aka kawo manzo Allah ruwan alwala a cikin mazubi fa wada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu fi zalika alina' sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya saka hannunsa a cikin wannan ƙwarya din ko kuwa mazubi din inda ruwan yake thumma amara nasa an yatawaddau minhu sai ce kowa ya zo ya alwala a ciki za mu ga istinbati ko da manzo Allah ya saka hannunsa mai albarka a ciki sai ruwa ruwa na bulbulowa kamar ido ruwa ruwa yana yawa sai ce kowa ya zo ya alwala wannan ya zo ya ɗeba wannan ya zo ya ɗeba wannan ya zo ya ɗeba na yi alwala da ragowar ruwanka ka yi alwala da ragowar ruwana ya yi alwala da ragowar rushi ba haka ba ne ba ƙala fara'aitul ma'a yambu'u min tahti asabihi sai naga ruwa na bulbulowa karkashin yatsun manzo Allah masu albarka fatawadda annasu hatta tawadda'u min indi akhirihim sai kowa ya alwala to shi kuma yace babu wudu'i bi fadlil ghairi كيف نستنبط هذا العنوان من جسم الحديث eh hannuwa amma aiki shi yasa hannu ne tara ruwa ruwan na bulbulowa ta hannunsa bar mu gama da wannan tukunna manzo Allah ya saka hannunsa ne ba ya saka ya alwala ba a ce yana alwala ba ne ya saka hannunsa ne mai albarka saboda mu'ujiza babu ruwa aka samu ɗan kankance manzo Allah ya saka hannunsa mai albarka a ciki sai aka ga ruwa na bulbulowa a ina da hannu ya tsun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce kowa ya zo ya alwala ka zo ka ɗiba ka yi alwala kana ɗiba ka kowa na ɗiba to ya aka yi wannan ya rage ma wannan wannan ya rage ma wannan mana na yi alwala da ragowar ruwan ka kai alwala da ragowar ruwa na haka aka yi har aka gaba masalar ta fito هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن كل عن مالك قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم da'a bi ina'in min ma'in manzo Allah ce a kawo ruwa aka kawo fa utiya bi qadahin rahrah fihi shay'un min ma'in sha kawo mazubi mai fadi amma ba shi da zurfi sosai fa wada asabi'ahu fihi qala ana sun ce manzo Allah ya saka hannun yatsunsa masu albarka a cikin ruwan qala anas anas ya ce faja'altu anzuru ila al-ma'i faja'altu faja'altu anzuru in ba shi kusa da manzo Allah zai ce ƙarya zai ce ina kallo yambu min baini asabihi don ka soke Anas ka soke Anas da karaman da ya rawaito na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke qala Anas fahazartu man tawadda'a ma baina sab'ina ila samanina Anas yace sai na lissafi na lura na kir waɗanda suke alwala tsakanin mutum saba'in ne zuwa mutum tamanin suka yi alwala da wannan ruwan haza hadithun muttafaqun ala sihhatihi muttafaqun ala sihhatihi babu wanda isa ce wannan hadisin kuma bai inganta ba akhrajahu muslimun ana abin rabi sulaiman ibn dawud al-ataki al-hammad ibn zaid al-rahrah al-wasi'us الصهن القريب القعر أبو ميفائي أما بايد الزرفي قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول قبل هذا عمر يكسر جينا فرجيوا إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا maza da mata suna alwala zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya ba wai maza da mata su sa hannu waje daya ba maza suna haduwa su yi mata suna haduwa su yi hadha hadithun sahihun haka haka ahli sunna haka sunna take tafiya in ka karanta hadisi ko ayar da ya shige maka duhu to sai ka kalli da wa kake magana kana magana da manzon Allah ne to sai ka binciko ma'ana a cikin kwakwalwanka ko zuciyarka in kana da lafiya da imani sai ka samu kalmar da tafi dacewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko addinin musulunci ko zamani amma in ka shiga da zuciya mai duhu to ka shiga kenan ka tafi kenan ba ba ran da zaka dawo eh don an ce fi qulubihim wa zadahumullahu sihatan فزادهم الله shi kenan ba yadda za a yi ba ran da za ka taba samun lafiya Allah ya kiyaye babul wudu'i bi fadlil mar'ati babin da yazo na yin alwala da ragowar ruwan da mace ta yi alwala ko ta yi wanka ta riga ta shi ta je ta ɗibi ruwa ta yi wanka sauran ragowar da ke cikin bukiti ko roba shi ma sai taso zai yi wanka ta ce ai na yi wanka da ragowar ruwan da na yi wanka ne to me ya samu ruwa akwai abin da ya samu ruwa ba abin da ya samu ruwa ka'ida ruwa mai tsarki wanda ake alwala ake shi ne mai mutlaqul ma'i ina mana mutlaqul ma'i eh mutlaqul ma'i sai ka ce ruwa ina ma na mutlaqul ma'i ruwa bai yasa aka ce mishi mutlaqul ma'i ba a kayyade shi da wani abu ba ruwa in aka sa mishi ya zama sai ka ce ruwan coca cola ruwan shayi ruwan kunu ruwan katalge ruwan kaza ruwan kaza duk wayannan kuyudin babu su sai ka ce ruwa ba shi kenan ba kowa ya san ruwa aiko قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شريك عن سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس عن ميمونة قالت an karbo daga maimuna radiyallahu anha matarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat tace ajnabtu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam janaba ta kama mu fartasaltu min jafnatin sai na je na yi wanka a cikin mazubi ruwa da ke cikin mazubi jafna kamar ka ce akushi ko wani abu lokacin komai ana zuba yanzu komai ya zama roba ko da shi ka ce cikin mazubi shi ne fi sauki wafa dana fi ha fadlatu da na wanka da ruwan da ke cikin bokiti ko roba ko menene na zuba kowa ya san wanka da aka ce kayi wanka cikin daru ko cikin akushi ko cikin bokiti ko ba cikin ruwan ka shiga da kafafunka kana wanka kana zuba ban ba a'a kana tsaye gefe ne ka ɗebo ruwa ka zuba ka ɗebo ruwa ka zuba duk abin da za a shi a ce ai wani abu ya taba jikinka ya fada a cikin ruwan to in mutum suka tsaya shi da matarsa suna wanka ruwa na tsakiya ya za a yi a gama wankan ruwa bai ci bai taba wa fatana fiha fadlatun فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها sai manzo Allah zo zai yi wanka da ragowar ruwan da nayi din fa qultu sai nace inni qad iktasaltu minha ya manzo Allah ai da yau qad iktasaltu minha wai ne min minha daga ruwan ba cikin ruwan na shiga nayi wanka ko qalat qad iktasaltu minha qalat faghtasala sai manzo Allah ya wankansa wa qala sai manzo Allah ce innal ma'a laysa alaihi janabatu ruwa shi baya janaba kina da janaba kin kin tsarkaka ruwan kuma yana da kina da tsarki ruwan na da tsarki ba haka bane ba ya za a kai ka zo ruwa ya tsarkake ka sannan shi ruwan bayan ya tsarkake ya tsarkake ka sai shi ya zama najasa zai yi haka ba zai taba yiwa ba haka shi ma yana nan ruwa yadda yake ruwa قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإكرمة وإكرمة هو أبو عبد الله مولى ابن عباس سيتي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه يجوز استعمال فضل طهور المرأة للرجال يا هلتكو والنساء جميعا وكره بعضهم الوضوء بفضل طهور المرأة wai suka ce sun karhanta ka zo mace ta yara wannan tafi wanka ka zo kai ka ɗauki su ragowar ruwan cikin roba ɗin kai wa huwa qawlu ahmada wa ishaqa wa ihtajju bima ruwiya an al-hakami ibn amr al-ghifari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an yatawadda ar-rajulu bi fadli tahur al-mar'ati wannan hadisin da'ifi ne wa kana ibn umara yadhhabu ila anna an-nahya عن فضل طهور المرأة الجنب أو الحائض والأكثرون على جوازه ولم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم ابن عمر وإن ثبت فمنسوخ أي كون ذلك جد za a yi a samu mashari'ar musulunci mafita ko a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai kare mutuncin shi ko iyalansa ko sabon abinda ake yi باب مصافحة الجنب ومخالطته ومخالطته كو باب da yazo na in mutum na da janaba ya halatta ai musafaha da shi ko ai gogayya da shi a zauna a ci abinci ai ta hira ya halatta ko bai halatta ba قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر هو ابن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة قال يتي أنكر بودك أبو هريرة يتي لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب لقيني فعل ومفعول كنا رسول الله فاعل كنا وأنا جنب فتقول الواو واو الحال أنا ضمير المنفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا جنب خبر للمبتدا ومرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره قالوا رفعوا المبتدا بالابتداء كذاك رفع الخبر بالمبتدا فار مبتدا فارك magana da da mubtada shine yasa aka yi mishi rafa to labari fa rafa ko kaza wa rafa mubtada bil ibtida kazaka rafu al khabar bil mubtada labarin shi mubtada ne amilur raf'i fi an fahimci larabcin ko sai ka ce wal jumlatu min al mubtada wal khabar fi mahalli nasbin ala al hal ay halata kauni junuban limadha li anna al jumal ba'da an nakirat awsaf wa ba'da al ma'arif ahwal li anna an nakira ahwaj ma takunu ila al sifa mafhum فأخذ بيدي لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد sai kama hannuna muka gaisa sai na bishi muka je har sai da manzo Allah ya zauna fansalaltu sai na me fansalaltu ce sai na silale sai na sheka na tafi fa ataitu rahla sai na je fagtasaltu sai na je maza maza nayi wanka thumma ji'tu wa huwa qa'idun sa'an nan na sake dawowa wa huwa ka'idun mislu wa ana junubun al'irab wa huwa ka'idun halin kasance shi yana zaune faƙala sai ce aina kunta ya aba huraira don Allah wannan darajar da abu huraira ya samu da zo kana son karba kayi mishi adalci don Allah Allah zai kyale ka aina kunta ya aba huraira ya aba huraira ina kasance ne da zuna ganka kuma yanzu ban ganka ba sai yanzu wa qultu lahu kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala janaba fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace subhanallah innal muslima la yajuz subhanallah التسبيح تقال عند التع... عند التعجب وعند التعظيم وعند duk abu mai girma mai sai a ce subhanallazi asra bi abdi laylan min al-masjid al-haram subhanallazi asra qala sabbih sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi halittar sama da kasa duk sun tsarkake Allah sun ce tasbihi sun ce subhanallahi sai ka ce to ai sun yi sun gama sai kuma me aka ce a je ka gaba yusabbihu lillahi ma fi samawati fi'lul mudari sabbaha fi'lu madi yusabbihu fi'lu mudari wal madi yadullu ala al mudi wa yusabbihu al mudari yadullu ala madha as-subut wat tajaddud as-subut wat tajaddud mudari yana yana yana bacci yana zaune yana sallah ma'ana yana yi ba wai ba suna bane balla a ce shikenan ya tsaya ke a'a yana yi yana kamar subhan kana tasbihi yuharrikuha yana motsa yatsun ba haka zai ta yi har ya sallame ba al-mudari'u yadullu ala ad-dawam wa tajaddud mafhum to sai aka ce yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fil ardi ana yi yanzu to ai suna yi ina to in ne mai mai laifi aka ce sabbih isma rabbikal a'la kai ma kai wa'anda suka yi sun yi wa'anda suka kai ma kai sabbih isma rabbikal a'la fa sabbih bismi rabbikal azim kowa ya hadu ciki kenan ko to sai Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu alaysa kadhalik to da sai Abu Hurairah ya ce ya manzo manzo Allah Abu Hurairah haka kake ne dazu idan Allah manzo Abu Hurairah bai saba da manzo Allah ba wannan magana magana ce ta me yana ganin shi kama hannun abu huraira abu huraira zai iya kama shi abu huraira yana ganin cewa yana da jaraba bai isa ya kusanci manzo Allah ba zai mika masa hannu da manzo Allah ya mika hannu sai ka kiya da ya samu dama manzo Allah ya zauna ai zai suka hannun shi shi suna laye shi ka je ya wanka sai ya dawo abu huraira ya aka da zuna ganka ko ya maka ce ya manzo Allah da ina da janaba ne shi yasa ba na son na kusance ka sai manzo Allah ce subhanallah abu huraira har yanzu fahimtar ka kenan innal mu'mina sai wannan ce innal muslima wa fi riwayati innal mu'mina la yajus la hayyan wa la maytan ai mu'mini ba zama wa najasa ko a raye ko a mace a'a akwai bambanci wanzu Allah ya ba shugabanci kadai zo ya rayu ba ya zo ya shiryar da al'umma ne cikin hanyar shiryar wanda ya kama hannunku ku gaisa ya sallah tare da kai ku ci abinci tare ku je yaki tare ku mishi ne ayyukansu duk suna cikin aikinsu su kai kuma shugabanninka kuma fa innal muslima la yanjusu ma mana innal muslima tabbas lallai dahir babu ko shakka musulmi baya zamowa najasa to za a kayyaje da ra'ayana a raye ko a mace eh ko ko mutlak ko musulmi ko a raye ko a mace ba zai taba zamowa najasa ba eh a raye ko a mace eh ba haka muka faɗa ba me muka ce eh mutum ya mutu imanin shi ya kare kenan musulunci ya kare kenan yana tare da shi a lokacin ma ya fi bukatan imanin a lokacin ya fi bukatan imanin da musulunci duk lokacin bukatan su ke dan duniya wani abu zai shagalar da kai wa ayyashin huwa ayyash bin al-walid ar-rakam abul walid al-basri don Allah abu hurairai samu wannan daraja suna ta kai kawo da manzon Allah ka zo ka ce mishi ai baka yi mishi adalci ba ko tun da aka yi tarihi ana yin wannan tun da aka kafa farkon kafa shi an ce har zuwa yau babu wanda ya taba caccakar sahabbai ya gama lafiya za a gansu laraba a farare ne na lubnan ne larabawa ne na sure ne larabawa ne na iraq ne larabawa ne in na iran ne shi'a su ne shi'a furs daulatul faris ke farare ne amma kana kallon fuskar mutum za ka babu haske na imani tare da za ka gan su wahala za ka ga sallar su ka sallar su yadda ka san wasan yara eh sallar su yadda ka san wasan yara karfe biyar da rabi ka dura ka gani tashis ka ga yadda suke sallah sai ka yi mamaki قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال حدثنا أبو الحارث الطاهري قال أخبرنا الحسن ابن محمد ابن حليم قال حدثنا قال أخبرنا الحسن ابن محمد بن حليم قال حدثنا أبو الموجه أبو الموجه أو الموجه الموجه موجه يكون موجه موجه بفتح الجيم تو ممكن نام بكسر الجيم قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن أولي عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب أليس كذلك؟ فانصلى فذهب فاغتسل شيء سلا ليجي وانكا فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة إنا كسنشيني يا أبو هريرة qala sai ce ya rasulullah laqitani wa ana junubun ka hadu da ni a lokacin ina cikin janaba wa karitu an ujalisaka sai na ga bai dace na je na zauna kusa da kai ba wa ana junubun alhali kasancewa ina cikin janaba فقال سبحان الله المؤمن لا ينجس sanadiyya abu hurera aka samu wannan hukunci fa an fahimta tare da cewa da ba za je yaki fa aka nada shi gwamna a madina shi ya rike madina abu hurera an fahimta an manta da kinsa ne kisa sai shi ne sai yana yana kuntu ajiran inda ibn affan wa ibnati ghazwan da ni dan kodago ne ibn affan da ibnati ghazwan ne za a tafiya ni in je ina tafiya ina musu ina zuga rakuma suna tafiya in aka je aka yada zango ni zan tsinto kiraruwa da za a dafa abinci ita zuwa ne kuntu ajiran inda ibn affan wa ibnati ghazwan ahadu bihim idza saru wa ahtatibu bihim idza nazalu yace da abin da nake yi kenan walhamdulillahi allazi ja'ala ad-din qiwama wa aba hurairah ta imama da shi abu hurairah ya zama imamu yau هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علي عن حميد الطويل وفيه دليل على جواز تأخير الاتصال للجنب وفيه دليل على جواز تأخير الاتصال للجنب أين محل الشاهد لهذا الكلام wai wannan hadisi na nuna cewa mutum ya halatta mutum ya dan jinkirta ya je tukun yi wankan jaraba bai laifi ba ina za a samu wannan cikin jikin a kan hanya watakila zai tsallaka ne ɗaya ruwan a yawanka watakila zai tsallaka ne ɗaya ruwa yanzu jarabar ta samu zai tsallaka bakin titi ya ɗaya ruwa ya zo neman ruwan ne ya fito bakin kofar gida ne zai ɗaya ruwa ya koma gida ya wanka a ina jinkiri ai ba jinkiri ba kenan da a ce akwai ruwa cikin da a ce akwai ruwa cikin gidan me zai fito bakin bakin kofa gida an fito a debi ruwa a shiga a ji a yi jinkiri kenan ba jinkiri ba kenan a eh da menene dalili ai ba ana yi wanka don an zama najasa bane janaba ce ta kama mutum shine ko yayi wanka ko ya dan jinkirta to shi ne ake so a samu ya yi wanka yanzu ne kowa ya san abin da ya fi kenan to mecece hujjar cewa ya halatta ya ɗaya jinkiri ya shiga ya samu janaba ya fita yana tafiya shi ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama suka yi tafiya fama shaitu ma'ahu hatta qa'ada ba haka bane ba mahallu shahid kenan ko eh haka haka zal istinbat wa an yasa fi hawaijihi mutum ya fita ji bukatarsa ya dawo cikin yi wankan janaba wa fi jawazu musafahatil junubi wa mukhalatatihi ya halatta mutum na janaba ai musafaha da shi a ci abinci da shi ai hira da shi wa huwa qawlu ammati ahli ilmi wattafaqu ala taharati araqil junubi wal haidi yace sun ijma'i cewa in mace na haila ko mutum na cikin janaba yasa rigar shi je kan ya dawo duk ya jike rigan da gumi guminsa da jisa ne rigar na da tsabke mace قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شريك عن حسين عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب فيغتسل ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل وإذن أنونا تشيوا مؤمني با زموا هذا جسا ما تسا تاي ما تنكا تاي تنا تشين جنبا kai kuma kana cikin janaba ba tare kuka yi ba sai ka tashi ka riga ta wanka ita tana nan dunkule tana nan kwanci kenan ko tana zaune kan kujerar ne ne to bayan ka yi wanka din kafin ka fita masallaci shi ka dan ji sanyi kana son ka dan ji dimi a jikinta yace sai ka je ka rungume jikinta kama ka rungume jikinta har ka ji dimi ya halatta ko bai halatta ba kasancewarta tana cikin janaba ko haila ta zama najasa kenan قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس وهو قول أكثر أهل العلم وكان ابن عمر يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه وكذلك عرق الحائض طاهر عند أهل العلم وقال ابن عباس أربع لا يج... لا يج... لا أربع لا يجنبن الإنسان والثوب والماء والأرض الإنسان والثوب والماء والأرض يريد الإنسان لا يجنب بمما بمماسة الجنب wai dan mutum ya rungumi jikin matarsa tana haila ko tana janaba baya sa shi ma ya zamo mai janaba wala sawbu idza labisahu aljunubu in mai janaba ko mai haila ko mai nifasi ta dauki riga ta sa ta yi gumi yayi gumi aka cire riga aka ajiye sai dai ka ce yana zarni ko yana karni amma bai zamo najasa ba wala al-ardu idza afda ilayhi al-junubu haka kasa da mai junuba ya kwanta ko ya birgima ko ya taka ko wani abu da ci kasan ba su zama jaraba ba walal ma'u yanjusu idza ga masal junubu fihi yadahu haka kuma ruwa mai janaba dan ya saka hannunsa cikin ruwa ko mai haila ko shi kenan ruwa ya zama najasa ruwan sunan shi al-ma'u mutlaqul ma'i wa qala ata'un yahtajimu al-junubu ويقلم أظفاره ويهلك رأسه وإن لم يتوضأ yace mai jaraba zai je ya yi aski ya gyara ya yi wa'ansu abubuwa tsoron minti da tsoron minti biyar cin hadisan kuma suna eh hadisan suna da yawa ko? to an ji hukunci-hukunci ku to abinda za ka karanta kenan ka samu lafiya waɗannan malamai su ne allah ya karrama ya mutunta su duk wanda ya ce zai wulakanta su to shi ya fada cikin wulakanci duk wanda allah ya girmama shi kace za ka wulakanta shi kana ja dawa kenan da wanda ya girmama shi ba wanda ya taba ja da allah ya ci nasara an fahimta allah ma ji na fi man hadai wa afi na fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tait وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم Thank you.
da za a zo da ana zuwa ya cika